أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المقدر فلتلافي بنظرة تأتي لنا بالظفر أنصتوا رحمكم الله alhamdulillah akwai tambaya نعم.
wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa shi lafiya da tsawon kwana a tambaya ta farko yana son ya san menene kul'i to kuma akwai tambaya a haɗe da ita sai yake cewa iyayen matar wani ne suka nemi lalle ya sauwaƙe wa 'yarsu shi kuma ta shi wannan idan ya sauwaƙe mata tambayar mashi da sadakinta shi ma kul'i ne to shine tambayar da ta san a abin dunkule da da ake nufi da hul'i shine yayin da mace ta nemi ta rabu da miji kuma babu damar rabuwa da shi don shi yake da haƙƙin rabuwa ba mace ba to idan ta so haka ta neme shi ta ba shi kuɗi kamar biyan sadakinsa ta zama ta kubuta daga aurensa daga hala'a ne ya hala'u shine kubuta ciruwa ta ciro daga aurensa idan har mutum ya yadda cewa mata tana so ta rabu da shi ba zai rabu da ita ba sai ta bashi wani abu to zai iya yanka mata abin da yake so ta bashi ko kuma ta bashi abin da ta ga za ta iya bashi duk wannan aka yi yayi idan dai ya karba to shi kenan babu bukatar ma ya ce ya yi saki ko ya ba ta wani kawai tana illa karɓar wani abu daga wajenta shi kenan ta saku shi ake cewa huli Na'am.
saboda haka idan mutum matarsa ta ce tana so ta ba shi kuɗi ya ce ki ba ni dubu ɗari in je in yi sadaki in sai wani in yi wata matar dubu ɗari ko eh dubu ɗari to zan baka ɗaya ta kawo dubu ɗarin ta ba shi to ya saku ta saku babu bukata hulɗi kenan halakata nafsa an nikahihi Na'am.
ta tubu da kanta daga barin aurensa ko kuma ya ce ko kuma ta ce ya ce ki bani wani abu ta ce to zan baka to ko da za ta zo wannan yana da garari don ko da misali za ta taho ta ce gashi ungwanin abin da zan baka sai ya mika hannu ya karba sai ta bude ba komai ni ya karba da ya yi kamar ya karba aure ya kare kuɗi ya tabbata Subhanallah.
Eh, abu ne mai wahala abu ne mai sauki Allah ka kiyaye
kuma akwai kome
eh to kuli ba ta- tarihin tabi da nan na'am ne auren nan ne da suke ci ya mace Na'am.
ta yi aure ne ta je ta zauna ba ce aure ba ta gama idda ne zaura suka fito shi ma ya fito ya ba ta abu suka lallaba a ɗaura aure a koma Mm.
Eh, shi kuli ba an haramta ba har abada ba ne Na'am.
aure dai ya mutu kawai ya kare dai ya karɓi wani abu ko da yaudara ta ce masa haka Mm.
ya zuro ya karɓa to shi kenan sai haka sai ga babu Sai- sai ya karɓi babu ba aure ba komai subhanallah kuɗi kenan inna lillahi sai kuma yake tambayar mutum ne ya rubuta takarda ya saki matarsa saki uku to da ya rubuta amma bai gaya mata cewa saki bane sai ba ta takardar bayan ta karɓi takardar kuma kafin ta karanta ko kuma kafin ma ta buɗe sai kuma nadama ta zo mishi sai ya kwace takardar wata sakowa shikenan
tana nan eh, alhamdulillah dama sanin ta cewa saki ne shi ne na'am Eh, amma ba ga yanzu da za a ce mace mutum ya rubuta takardar saki zai bata Mm.
bai ba ta ba sai je boye sai ta je garin bincike dama sata ta kema zai sake ta ita ya tana lalube aljihu sai ta lalube takardar subhanallah idan ta bude ta gani Mm.
ta sabu inna lillahi wa inna ilaihi wasu malaman sun ce tana gani ta sabu wasu kuma suka ce a'a Mm.
in ta gani ta yi shiru ba ta yi zancen ba ba ta saku ba amma ta yi zance wani na ga wata takarda har da rubutan saki ma kin ganta shi ke maganganu biyu ne mala shabu ya ce inda ba inda da ya ce inda ba ta yi magana da shi wata gani ta yi shiru ba ta saku ba sai kuma ya dan kasu wannan fitowar shi ma ya bar su ci kuma ya tashi da ba wani
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون tsohon faru makata suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan alkur'ani da ya zo da shi wato sun faɗa sun ce da kuma bayanan da yake na ta Allah da abubuwan wa'azin qur'ani argasu a halami cewa kuɗai ne na bacci da mai bacci yake gani ya rasa ma mai ya gani mara ma'ana saboda rashin ma'ana qur'ani aka suka fassara shi da ce kawai argasu alami bari tara bari kuma ma in ƙur'ani nan da yake cewa an aiko shi da shi allah ƙagarsa ya yi kawai da kansa ya ƙage shi bari kuwa shi ma'aiki sha'irin mawaƙi ne abinda izo da shi na ƙur'ani da yake cewa allah ya aiko shi ba komai ba ne face waƙa kawai izo da ita balli a tina bi ayatin ya zo mana mana da aya kama ursila lawaluna kamar yadda aka aiko wa mutanen farko aka aiki wato na taguwa da kuma mutanen wato annabi ainihin salu da kuma wato irin sanda ga annabi musa to kuma ya zo mana da aya irin wannan da za mu ganta kuru-kuru mana
آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ainihin wato ai ma amanat qablahum min qaryatin wato ainihin ba su yi imani ba gabanin su mutanen wato maka na daga ahalin alƙaryatu da suka shuɗe da ba su yi imani ba Allah ya ce a halakana sai muka halakar da waɗannan jama'una alƙaryatu da suka shuɗe saboda ƙaryata wasu ayoyinmu afahun yominuna su shin ko yanzu su za su imani ne kuwa in an ma zo musu da ayar domin mutanen da suka gabata an zo musu da ayoyi amma ba su imani ba shine jawabi a wannan tabbaya ta Allah ba za su imani ba su mutanen maka wannan kuma aya ce da mutanen maka suka nema suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce kana gaya mana gaskiya kuma lamarin addinin ka mai sauƙi ne to mu ba za mu imani da kai ba har sai ka juya mana da dutsen safa jabal safa ya zama gwal ya zama wannan gashi dutsen nan ya zama gwal inda kai mana haka to za mu imani da kai shi kenan annabi bai ce komai ba sai Allah ya turo jibrilu da gaisuwa yana gaida manzo Allah sai ya ce kuma ya hore masa yadda ya so ya yi da dutsen safa mutanen ka sun tambaye ka kamar musu da shi gwal domin ba ka dama abin da ka so ka yi da shi kamar da shi gwal su gani amma kan ranka ya ɓaci komai za ka mayar musu da shi za su gani amma ba za su yi imani da kai ba amma an kana so ka mayar da su gwal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bai da bukata tun da dai ba za su yi imani ba amma sun gani ba za su yadda ba Allah ya bashi labari abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake tsarewa ga manzo Allah annabi yana son su shiga addini annabi na son su da alkhairi to kada a zo a mayar da dutsen safa ya zama gwal su gani ma'aiki zai sa rai da cewa za su shiga addinin Allah to ba za su shiga ba kar annabi kuma ya damu saboda haka Allah ya gamar ya mayar da dutsen gwal amma ya kwana da sani ba za su yi wato ainihin yi wato shine wannan ainihin Allah tabaraka wa ta'ala da aka yi haka shine wannan aya ta sauka ma amana qablakum min qaryatin jama'un da suka shuɗe na cikin alƙaryatoci na annabawa ba su yi imani ba da aka ba su ayoyin abin da suka nema aka ba su ba su imani ba amma a halaka na mun halakar da ita da sauran ƙin yin imani afahum yomi nuna shin waɗannan ko mutanen makan in an nuna musu za ko su yi imani la za su imani ba dama Allah ya gaya masa wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuhe إليهم فسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك بما أيكوبا gabaninka ya rasulallahi ga mutane ga kowa illa rijalan fashe sai mazaje annabawa duka mazaje ne yuwa ilaihim ana yin kuma wa'ayi a gare su ba mala'iku muka tura ba ba aljanu muka tura ba mutane ne yadda aka turo ka cikin danginka mutanen maka suke wulakanta ka suke raina ka to ai duk wani annabin da muka aika manzanni zuwa mutanen su mutane ne irin su balle su ce an tura aljanu ko mala'iku kai kuma an turo ka mutum za su raina ka duk mazaje muke tura irin ka fasalu ahlan zikiri ku tambayi ahalin ilimi ko mutanen maka mushrikai in kuntum la ta'lamuna in kun kasance ba ku san cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya aikowa al'ummatan da suka shuɗe wato mutane ba kamar yadda ya aiko muku dan uwanku mutum annabi Muhammadu in kuna kokon so ku tambaya mana ku ji ai ba ta ba aika mala'ika ba sai ku tambayi malamai na cikin wato yahudawa da nasara a taura da injila da kuma sauran abin da ya gabata duk za ku ji kan cewar wato ainihin aiken da aka yi ga annabawa da suka shure wato mutane ne wannan aya tana da ma'anoni da yawa fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamun nan a komai da komai ana bukatar tambaya shine hausa suke cewa matambayi baya bata ko unguwa ka shiga kana neman wani gida ko kana neman wani hanya wani gari kakai shiru tambayi don aya ce ta ce ka tambaya tambayi ahalin sani sai su nuna maka shikenan kuma duk abin da za ka je ka nemi sani ka ce me ka za a gaya maka ƙur'ani ne ya gaya maka dan ƙur'ani ne ya tura ka kaje ka tambaya ɗin kamar yadda aka yi kisa dai gurasa da mazala da yahuda yahudawan madina ko to kaga wannan ayar ita ce annabi ya istidlali da ita a lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan cewa ma faradna fil kitabi min shay'in komai da komai yana cikin alqur'ani komai yana cikin qur'ani babu abin da babu a alƙur'anin nan in ka ga baka gan shi ba kai ne baka gano shi ba idrakin ka ko fahimtar ka bata kai maka ka gano ba amma komai yana cikin alƙur'ani wanda suka san ƙur'ani aka saukar da ƙur'anin a gabansu suka samu fatahin allah irin sayyidina ali karamallahu wajahu ya faɗa ya ce da raƙuminsa zai ɓata ba zai tafi yawon nemansa ba zai buɗe ƙur'ani ne zai ga ayar da za ta nuna masa inna raƙuminsa yake komai yana cikin ƙur'ani har yake cewa suratul asari kun ganta gajera inda sai na ali wal asar inal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yace zan fassara ta zan cika bayan raƙumi arba'in da takardar rubutunta amma ko na cika bayan raƙumi rubutu nake yi ba zan ƙara fassararta ba da saura saboda ma'anoni da abubuwan da alƙur'ani ya tare to cewar mazala ya tabbatar da faɗin haka komai yana cin ƙur'ani yahudawa da suke da connection da kufaru makata sai suka dinga cewa yana yawaita magana yana cewa haka komai ya za a ce ƙur'ani yana komai ba haka ba sai suka shirya yahudawan madina aka zo a yi wa manzon allah wato ainihin tambaya amma ana so ya zama a cikin alkur'ani aka zo da alkama a ƙoƙo aka ce ana so manzon Allah wannan alkamar ya duba ya faɗi wannan alkamar za ta yi gurasa nawa amma ana so a samu amsar daga cikin alkur'ani tunda ya ce komai yana cikin alkur'ani ana so a ji alkaman nan gurasa nawa za ta yi amma amsar daga cikin alkur'ani annaba alai salatu wassalamu ya karba ya ajiye sai ce a kirawo wata mata a nan gefe a madina da take yin gurasa yahudawan nan suna zaune aka kirawo wannan mata wannan mata ta zo annabi ya ce da ita ta duba wannan alkama tunda aikinta ne sai ta duba ya ce za ta yi gurasa nawa ta ce ya rasulallah wannan alkama idan aka nike ta haka ta yi gari ba a cire dusarta ba za ta ba da gurasa guda biyu irin yadda ake gurasa nan ta ta madina amma aka cire dusarta aka rairaye aka fitar da dusa muhala to za ta ba mu gurasa guda ɗaya da ƙarama kamar ɗaya da rabi ke yahuda da suna ji sai manzo Allah ya ce da waɗanda suka zo tambaya to ga amsa kunan wannan za ta yi guda biyu in an bata da dusa in kuma an cire dusarta za ta ba mu gurasa ɗaya da rabi da ƙarama sai suka ce a ya mu da ka ce komai yana cikin alkur'ani kuma ka zo ka faɗa mana aka kirawo wata mata a gabanmu ta ba da labari ai ba mu ga ka faɗa cikin ƙur'ani ba sai ce ai ƙur'ani ne ya ba mu amsa mu ba mu sani ba amma a cikin alkur'ani ne amsa take to a ina sai mazala ce ai Allah shi ya gaya mana alƙur'ani fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ƙur'ani ne ya tura mu mu je wajen mai gurasa nan za ta gaya mana saboda haka ƙur'ani ne ya ba mu amsa sai ya guda wannan suka yi kwata suka ce kaga ko haka ne lalle wannan ƙur'anin komai da komai na ciki wannan mutane su ne zama sanadi na wato ainihin musulunta su saboda haka akan komai yan uwa kan mutum ya zauna ya zama doro abinda baka sani baka tambaya ko unguwa ka tafi ka bata baka gane gida baka kai girma kai tambayi wani abu ne ya rikirkice maka tambayi wanda ya sani ko ɗanka ne tambaye shi sai ya nuna maka kaga kaga alkur'ani ne ya sanar da kai dan shi ya tura ka ka tafi gurin wanda ya sani kuma ka tambaye shi kuma ya sanar da kai نعم وما وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين nan da muka tura wajen al'ummatan da suka shuɗe ba mu sanya su jikuna ba ba sa cin abinci a suna cin abinci suna sha sannan wa ma kanu khalidina ba su zama ababen dawwammabawa ba dawwamammu a duniya suna mutuwa suna komawa ga Allah thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha wa ahlaknal musrifin
thumma sadaqnahumul wa'da sannan sai muka kuma wato ainihin gaskata musu wato alkawari wanda suka yi imani sai fa'an jaina kun sai muka tserar da su wa manna sha da waɗanda muka so mu tserar da su na daga wanda suka miƙa wuya wa halakanan musarfina sannan muka halakar da masu ɓanna su ne masu ƙaryatawa da manzanni a kowane zamani haka kuma muke لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم afala taqilun hakika wallahi tabbas Allah ya ce an zanna ilaikum mu muka saukar zuwa gare ku ya ku shawa ku faru makata kitaban littafi fi zikirkum a cikin wannan littafin akwai ambaton ku da fadin wato darajojin ku da duk halayen ku yana ci alqur'ani ya faɗa afala taqiluna shin yalla ba za ku hankalta ba ma'ana ku zama kuna masu yin imani da shi وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين Allah ce da yawa fa Musa Allah kasamna muka alkar min ƙaryacin daga alƙarya ma'ana mutanen alƙaryacin kanat zalimatan da ta kasance wato azzalima mai shirka mutanen garin wannan alƙaryar muka halakar da ita kakar aka aka aka kawar da ita ta zama babu ita sannan bayan wannan Allah tabaraka ta'ala ce wa sha'ana bada qauman akharin sannan muka fara da wasu jama'un daban bayan mun halakar da waccan da ta yi kafirci فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون yayin da suka yi shiru suka ji motsi da alama na ba sana wato ainihin da ainihin tsananinmu su alkaryar suka ji alama da halakarwa suna cikin alkaryacin da suka ji alamomin halaka ta zo za a kifar da garuruwan nasu izahu min hayar kuruna sai suka zama su suna masu gudu min ha daga cikin alkaryacin لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون sai kuwa aka ce da su kada ku mala'iku suka faɗa ga a harshen mala'iku aka faɗa gare su suna ta gudu mutanen annabi ludu mutanen annabi hudu suna ta kaya suna ta gudu gudu sai mala'iku suka ce da su latar ku kada ku gudu daga garuruwan nan sun ga alamar halakarwa ta zo warji'u ila ma utriftum ku koma zuwa abin da aka ciyar da ku daɗi ba kuna cikin garu kuna jin daɗi kuna shan iska kuna aikata abin da ku koma ila ma utriftum ti abin da aka ciyar da ku daɗi cikin sa wa masakinukum ku koma zuwa wato ainihin ɗakunan ku duk inda kuke zaune ku koma mana kan ku bar garin nan la'allakum domin ko cewa cewa ko tusaluna za a tambaye ku abubuwa kan ku tafi za a tambaye ku ai abin da kuka bari yanzu ka fita ka taho wani zai zo ya ce ina kayan kaza ina kayan kaza ku koma mana a bisa al'ada wanda yake zaune in aka zo aka yi wani abu shi za a tambaya to ku tsaya ku ga mai Allah zai dan koda za a tambaye ku mai aka yi قالوا يا ويلنا إنا كنا sai ظالمين mutanen nan na alƙaryatu da Allah tabaraka wa ta'ala ya tayarwa alakarwa aka yi aka da su sai suka ce ya kai tanmu ya dinnan tambihi ne kai ta kuma halaka ne mana ya al'adabin mamakin halakan mu ba halaka ta zo mana inna kunna zalimi na hakika mu ko mun kasance azzalumai ma'ana masu kafircewa Allah فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين zalunci wato ga kuma halaka ta zo musu sun kuma yaƙi annabin da Allah ya aiko musu shine Musa su kuma ji alamar abu- alamar halaka ta zo kuma suka tashi gudu shine Allah ya ce ba ma zalar tilka da awa'u wannan cewa su inna kunna ya wallana inna kunna zalimina nan haka faru suke ba su gushe ba abin kiran su kenan duk sanda wani bala'i ya zo suka ga alama halaka sai su dinga ya wallana inna kunna zalimina ya wallana inna kunna za sun saba fadan haka hatta ja'alnahum hasidan har sai da muka sanya su wato ainihin girbabbu ai kamar da kamar kamar shuka wacce take abin girbewa Ah, aka aka karka da takobi aka karkashe su khamidina suka zamanto wato daskararru ma'ana matattu
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما Allah لاعبين ce ba mu halicci sammai ba ko ba mu halicci kuma ƙasai ba wa ma bai na umma da abin da yake tsakanin sammai da ƙasai la'ibi na muna masu wargi a mun halitta ne domin mu nunar mu shiryatar a bisa ƙudurarmu da kuma kaɗaituwanmu لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن
da mun كنا فاعلين so mu rigi wargi shine mu yi ƴaƴa in ji Allah wasa kenan da suka ce Allah yana da ɗada ba mun ci a cikin wannan surar akwai raddin Allah ga masu jingina masa ɗa to da mun so mu riki wargi abin da yake nufi da wargi a nan abin da zai wa- abin da zai sa wasa ya kawo shashanci da shagala shine wato ainihin mata da 'ya'ya to mu Allah ba ma wannan da mun so mu yi haka mu riƙe ya ko mu yi mata latta azna hu min ilmin ladunna da mun riga daga wajen mu ba yadda kuke faɗa ba cewa mala'iku mata ne kuma 'ya'yan Allah ne da ba sai mu riƙi wato ainihin 'ya'yayen sannan kuma mu riƙi wato ainihin matayen su ne wargi sai mu rike su daga wajenmu sai mu samu mataye na horon ini da zaɓaɓɓun mala'iku kuma su zama su ne ‘ya'yanmu in kunna fa'i in an mun kasance muna aikata haka za mu rage to mu ba ma aikata haka ba ba ɗagare mu babu ba ba iyaye بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما Allah تصفون ce bari dai Musa Allah muna jefawa ne da gaskiya muna yin jifa ne da gaskiya shine yin imani mu jefa ta alal badila kan ƙarya shine kafirci fayyadar mugo sai gaskiyar nan shine imani ya rugurguza ƙarya shine wato ainihin kafirci fai za huwa zahibun taken sai ka ga wato barna shine kafirci ya zama ya rugurguje ya kauce tun ya zama babu shi sau mun dukan din nan da gaskiya ya yi walakumul wailu ya ku kafiran maka azaba mai tsanani da tir ta tabbata gare ku min mata sifuna na daga abin da kuke wato sifanta Allah da shi na daga mata ko kuma ɗa
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Allah ya ce kuma wato a gare shi ne abin da man fi samawa to wanda yake sammai da wanda suke cikin ƙasai duka na Allah ne Allah shi ya mallake su kuma bayansa ne babu ɗa a ciki babu mata duk bayi ne na Allah kuma mulkinsa ne yace wa man indahu da waɗanda suke a gurinsa a halararsa su ne mala'iku duk bayansa ne su ko waɗannan sufa su la yastakbiruna ba sa yin girman kai an ibadati daga wurin bautar Allah su mala'iku kullum suna cikin bauta wala yastahsiruna sannan kuma babu suna wato ainihin wahala ko kuma wato gajiya cikin ibada da bautar ubangiji يسبحون الليل والنهار لا يفترون suna yin wato ainihin sarkake ubangiji Allah dare da rana babu suna yankewa daga barin ainihin tsarkakar Allah da tasbihi shi shine numfashinsu نعم babin da yake shigalar da mala'iku daga tasbihi saboda shine kamar numfashi الله yanzu mu duk shashancin mutum duk gafala sai yana iya gafala da rashin yin numfashi yadda ka san numfashi baya yanke maka yana zuwa ya dawo yana zuwa ya dawo baka bar shi ba to haka mala'ikun Allah suke bautawa Allah a tasbihi da zikirinsa ba sa yankewa saboda Allah haka ya halice su akan da'a Hmm.
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون shin yalla sun riƙi alloli daga ƙasa ne wato suka ɗauke su daga cikin ƙasa suka ƙera allolinsu na dutse ko na katako ko na gwal ai duk waɗannan nau'i ne na ƙasa hun su ne allolin nasu to su waɗannan allolin da suka ƙirƙira suka halitta daga ƙasa yin yin shiruna yin shiruna suna ra- iya rayawa ne ba sa iya raya komai ba sa iya kashe komai ba kuma wanda ake riko Allah sai wanda yake da siffar wato ainihin rayawa yake da siffar macewa man yi kuyi wani maitu wanda yake rayawa ya kashe shi ne Allah to gumakan da suka kera daga jinsin ƙasa dutse katako tagulla to waɗannan suna iya rayawa ne ba sa rayawa to ku gane ba wanda ake iya riko Allah sai wanda yake iya rayawa yake iya kashewa
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان da ya kasance wato fihima a cikin sammai da ƙasai ɗin akwai alihatun alloli illallahu ba Allah ba da akwai wani allah bayan Allah da kuma wani gunki shi ma Allah ne da wani ma a ce sama akwai alloli ƙasa ma akwai alloli bayan Allah lafa ba Allah ba to lafasa da ta da sama da ƙasa ta ɓaci da rigima ta samu domin za ta fita daga cikin tsarin hankali sama da ƙasa za su zama cikin tsarin lalura tsarin hauka tunda idan ya zama to an ce sama akwai alloli ƙasa akwai alloli idan allolin sama za su yi ruwa allolin ƙasa ba su shirya ba fa kaga rigima ta faru ko kuma allolin ƙasa da halittunsu da bayansu suna buƙatar jin sanyi da ɗan ruwa mai daɗi saboda ana cikin tsananin zafi suna sauraron allolin sama su yi ruwa allolin sama kuma suka ƙi ruwa domin ba su shirya ba ba su gama haɗa correction ɗin yin ruwan ba kaga da sammai da ƙasai lafasa da ta da duk sun ɓaci da sai rigima ba za a samu nutsuwa ba ba za kuma a samu abin da ake so ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala tsarki rabbul arshi ubangijin al'arshi wannan da ya haɗa al'arshi ainihin wato amma ya sifuna tsarki ya tabbata da girmama daga barin abin da kafirai suke wato sifanta Allah da shi ne daga abokin tarayya
لا يسأل عما يفعل wahum yus'alun Allah ba a tambayarsa a bisa abin da ainihin yake aikatawa wahum amma su ko bayi yus'aluna ana tambayarsu a bisa abin da suke aikatawa am ittakhadhu min dunihi alaha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا من دونه koko shin sun yi riko ne alihatan alloli min dunihi ko bayan ubangiji wannan abin da suka aikata kenan saboda haka sai zama istifami ne na taubi na ƙurustarwa ne sun riƙe wasu alloli ba Allah ba su ne ubangije su suke bautawa Allah ce ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatu burhanakum ku zo da dalilin ku a bisa wannan hauka da wannan aikin da kuke yi na riƙon wasu alloli ba Allah ba هذا wannan ƙur'ani zikiru man ma'iya bayani ne da ambato da zakararwa na waɗannan al'ummatar da suke tare da ni wa zikiru man ƙauni da kuma ambatan waɗanda suke gabanina na daga al'ummatai duk ya tattare abin da suka zo da shiyawa da labarin a taura da indilan da sauransu ma duka littattafan allah sun tattaru cikin alkur'ani kuma allah tabaraka wa ta'ala ne ya ba da labarin su a ciki su ma wayannan mutanen namu da mamma iya din sun samu labarin zikiru man kabaliya a cikin qur'ani sannan kuma ga su kuma ambatan su da wa'azantarwar da aka musu da a cikin alkur'ani su sun sani bal bar wannan magana aksaru mafi yawan su la ya'lamun al-haqa ba sa sanin gaskiya shine kadai ta Allah ko mu hakika su ku faru makata da sauran masu hali irin nasu mu'riduna masu bujirewa ne daga barin wato ainihin gaskiya shine yin imani da kadaita Allah da gasgata manzanni وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون na'am Allah ce ba mu aiko ba gabaninka ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama min rasulin na daga manzo illa yuha ilaihi face sai an yi wa'ayi zuwa gare shi abinda zai kiran bayi zuwa gare shi annahu cewa lamarin da sha'anin ko kuma cewa ubangiji Allah da ya aiko shi la ilaha illa ana cewa gaya musu ni da na aiko ka zuwa gare su babu abin bautawa da cancanta sai ni fa abudu ni saboda haka ku bauta mu ku kadaita ni shine aikin da Allah da yawa manzanni da shi الله أكبر mawdu'in guda ɗaya ne وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه Mm.
بل عباد مكرمون Kalu sai suka bada suka ce ita ga Rahman walada Ubangiji Allah ya rike ɗa don ‘ya'yan Allah su ne mala'iku ni kufaru subhanahu tsarki ya tabbata ga Ubangiji Allah bal bari dai su bayi baki ɗaya da Allah ne kuma mala'iku da kuka ce ‘ya'ya na- ‘ya'yan Allah ne ibadu bayi ne na Allah mukramun ababen girmamawa
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون babu suna rigayensa da faɗi abinda wato aka zo da shi babu suna rigayensa da shi wa su kuma ba wato su mala'iku kenan ba sa rigayen ko faɗi ko aiki sai abinda aka ce su yi shi suke aikatawa wa su kuma ya amaluna suna masu yin aiki ne bi amrihi da umarnin Allah su mala'iku la suna la'ama amarahum wa yafaluna ma yumaruna ba sa gabaci akan wani sako ko wani aiki da ba ce su yi ba faɗi ne ko aiki sai abin da Allah Ubangiji ya umarce su da shi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Ubangiji Allah yana sanin abin da yake gaba gare su da kuma abin da yake bayan su ma'ana abin da suka aikata da kuma abin da su suke aikatawa bayi baki ɗaya wannan martaba su ce da mala'ikun da mutanen kowane jinsi kowa da kowa akan haka ne. wala sha'una ba sa yin ceto su mala'iku illa limanin ba sai wannan da aka yarda da shi ko aka yarda ya yi ceto a cece shi wahum su haƙiƙa mushfiquna masu jin tsoro ne da tsantseni da da taka tsantsan min ashiyati da sababin tsoron ubangiji ta'ala ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda da ya faɗi daga cikin su cewa eh, zuwa ga ubangiji Allah wato akwai abin bautawa kuma bayan Allah to da wannan abin da suka aikata za mu zaka musu da jahannama duk wanda ya faɗi da cewa akwai wani ubangiji duk wanda ya faɗa minhun daga cikin su cewa akwai ubangiji ba Allah ba kuma bayan Allah maɗaukakin sarki akwai wani ubangiji to Allah ya ce da sauran haka za mu yi musu sakayya da jahannama kazalika haka dole ne da zalimina muke wa azzalimai sakamako da abin da suka aikata su ne ko faru
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون awalam Allah ba su zama suna duba ba ne awa awa awa awa lam yara su sani ba ne allazina kafaru waɗannan da suka yi kafirci ba su sani ba ne annas samawati wal arda cewa samai da ƙasai kana tara taɓan ta kasance a tattoshewa a cakuɗa guda ɗaya a dunkule haka take a yi san wannan ba fafa na kuma sai muka take ta su muka rarraba su muka sanya wato ainihin sammai muka rarraba su aka shirya su da zama sama bakwai ƙasa ma aka shirya ta ta zama wato ainihin ƙasa bakwai haka muka yi don abin ya fi tsari kuma ya ba kuma in sama ta zama a haka yadda take sai dai mu ta ruwa kawai babu abin da sama za ta yi ƙasa kuma ba za ta yi ruwa ba sai dai ta fitar da tsirrai kuma bayan mu su yawo su taka a ciki su shuka su ji daɗi wajen naminar mayi muka sanya daga ruwa ne ainihin kullu shay komai da komai komai da komai mun sanya shi daga ruwa ne muka halicce shi muka sanya shi kulla shayin haya komai ya zama to mai rai daga ruwa ne afala yu'minuna shin yalla ba za su yi imani ba da irin wannan aikin namu su imani da kadaita Allah waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون muka sanya ƙasa muka sanya a cikin ƙasa muka sanya rawasiya manya-manyan kafaffun duwar wasu manya muka sanya ta an tamid da biyu domin ta zama tana girgiza da su duwar waɗannan mun sassa su ne don su nutsu mutane karka ga filin ƙasa kana tafiya kai kaɗai kuma kana tattakawa ka zaci ko zai girgiza ya fada da kai sai Allah ya sassa duwar watsin domin idan ba ga manyan duwar watsin da suke akan ƙasa za ku samu zuwa da cewa ƙasa ba za ta girgiza ta kayar da ku ko ta afkar da ku ciki ba shine ya ce wato an tamihi da bihim shine ta girgiza da su wajen nafiya muka sanya a cikin wato ƙasar da fijajen tafarkuna wato hanyoyi sulan tafarkuna fa aka sanya su wato a gare ku kutaka ku bunan kutaka ku je nan wanda zai yi nesa ya tafi wanda zai je kusa riga shi hanyoyi nan duk allah ce mu ne muka sa wannan muka yi muku mun yi haka ne la'allahu ya ta nuna ko cewa su watakila sa shiryatu zuwa wato yin imani domin ko kuma sa shi ya ce zuwa sabon biyan bukatar su da inda za su je ni'imar da Allah yi kenan gabayi na'am وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah ya ce muka sanya sama kuma wato sakafan rufi ne ga ƙasa amma mahfuzan abin kiyayewa daga barin faɗowa ko afkowa ko hujewa wahum su ko kufaru a nayata daga barin ayoyin nan na samai da abin da yake cikin samai na wata da rana da taurari abubuwan da Allah duk ya nuna cewa shine Allah wa da ula sharika lahu su bauta ba su daina bautar gumaka sai suka zamanto mu'ore gona suna masu bijirewa daga barin izina da wannan ba sa yin tunani sai suka ɗauki shirka وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك Allah يسبحون shi ne wannan dai da ya halici dare da rana ya halici samai ya halici wato eh, rana ya halici wata kowanne daga cikin wato ainihin rana da wata wato fi falakin ya tabbata yana mai tafiya a cikin falaki yana juyawa a cikin falakinsa shine majuyarsa yasbahuna suna masu wato ainihin jujjuyawa suna masu ainihin tafiya a ciki da nufo kenan
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون wannan ta sauka ne lokacin da kafirai suka taru na maka suke ta surutu suka ce kai ku kyale muhammadu ya ta abin da yake ya mutuwa zai yi ba shi kenan ma da sannu zai mutu shi kenan to in ya so in ya mutu sai mu ci gaba da abin da muke to in ya mutu ku ku mutu ma ko to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce a shi sa an ce ba a dariyar mutuwa la shabata ta lil mauti ne daga kai da kyan mutum ya mutu sai ka ji ba daɗi saboda kai ma za ka tafi babu dariya in kai dariya wani bai da kuɗi kai ka samu kuɗi to wannan wani abu ne daban amma da lafiya da mutuwa ciwo ba a dariyar su inda lafiya ka baka san me za a yi anjima ba kuma mutuwa dama tafiya to su da yake dabbobi ne ma'aukata ne jahilai ne hasidai ne wai shi ne suke taro suke cewa da abin da muhammadu zai kuma gyara shayi zai mutu ne shi ne allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ya rasulullahi karka damu ba wani ɗaya daga cikin mutum da muka sa masa dawwamuwa ba mutuwa kowa zai tafi afa in mutta shin yanzu in ka mutu ya rasulullahi fa humul khaliduna su za su dawwama ne amsa a'a ba za su dawwama ba Allahu akbar suna ina sun tafi ta
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا Allah ya ce ترجعون kai bar ma dai kullu nafsin dukkanin rai za'iqatul maut mai dandanan mutuwa ce a duniya duk wata rai sai ta dandana mutuwa الله أكبر ko menene in dai da rai sai an dandana mutuwa Allah ka ba mu sa'a آمين shi sa mutum ya ce zai rigima a duniya ko zai fitina ko zai wani a hauka da a- sai a ce ka Allahu akbar dan adam da mantuwa ya mance kwana nawa ne na tare yanzu zaka ga babu mutum shikenan ba ba sako ba waya ba komai an tafi kenan an ɗanɗanon mutuwa kowa da kowa za ka ga ya tafi ne ne malam yake yake ta magana nan mai dariya ko mutanen da kadgalahum ma galahum wal mar'u ghayru muhalladi imam mai huduwa ce aina al anbiya wal mursalun aina al awliya was salihun to idan shakiyanci mutum zai yi na fir'auna Allah ta Allah tabaraka wa ta'ala ka ga ana mata na ce oh wani mutumin kirki wani mutumin kirki wani da dama ai haka lamari yake mutuwa ba ta bani na kwarai ce amma ba na kwarin ba ba ta bani da an tafi sai ya Allah dai kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mahaluki ba ba makawa sai ya koma ga Allah shi ne dalili kowa sai ya kare kowa sai ya ɗanɗani mutuwa za a yi ɗin nan akwai ɗaci ga mutuwa shi ne ɗacin raba ruhi da jiki mai kai mutuƙa ce ƙwarai in ba a samu taimakon allah ba da dafawar manzon allah صلى الله عليه وسلم kowa sai ya ji daɗacin mutuwa sai dai bayan allah da allah ya ɗauke musu komai wannan mutuwa a wajen su hutu ce ba sa jin komai su ranar tafiyar ma suke sani wasu daga wadiyan allah ma an gaya musu an sanar da su ranar tafiya su ta shiri amma in ba mutum ya samu muwafaƙar allah ba in ma mutum bai samu dafawa ya samu shiga wajen manzan allah ba komai kirkinsa fitar da fitar da rai kadai ya isa annabawa ma an gani yadda suka je na ga sauran bayi saboda haka muna roƙo Allah ranar ɗanɗana mana mutuwa Allah kai mana da sauƙi Allah ka sa sanda za mu ɗanɗani zafin mutuwa muna ganin manzon Allah to idan Allah ya taimaki bawa ya sa yana ganin annabi yayin da kake ganin manzon Allah ake cire maka rai ba za ka san ana yi ba ma saboda daɗin ganinsa الله shi sa ake so a yi soyayya ga 'ya'yan gidansa a girmama su a girmama sahabbansa su na kusa da annabi su annabi ya kusa ramana su za a ce nisa da sharifi zai bar duniya annabi na wajen sai kuma mu ubangiji
jan kwana kara lafiya an go mutum yana nan tare da shauci jani an zo cire rai zai zo annabi zai zo wajen duk bace jani ka gaya wa kowa kuma ana gani sai a cire ba zafin ba ne babu daɗin ganin annabi ne ya fi ƙarfin zafin ba za ka ji zafin ba saboda haka yan uwa mu riƙe Allah kuma mu dinga tunawa da wannan ranar za ta zo duk abin da bawa yake ya dinga tunanin ranar nan za ta zo in kuma kai mai yawan mantuwa ne ba ka da damar tunani to ka tuna ina wankawa ne ina wance ina wani duk sun tafi fa kai ne za ka zauna ina baba ina mama ina kaka sun tafi saboda haka kullu nafsin in dai kana da rai kana numfashi to shari'a kawai sai ka kama Allah da annabi domin abin ya zo da sauki Allah ka ba mu da sauki shi sa za ka gadi sannan kai mutuwa sai mutum tuna kullu nafsin za ya katal mawuci wallan yanta hidu bi rijlihi innal manuna in ji malam annasu ya ce innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahi bi rijlihi faka alqadi mutuwa ita ce titi ɗaya ne wan ba wani hanya duk wanda kaga ya je ta nan ne wanda kuma bai tashi ya shiga wannan hanyar ba kakanni da iyaye ne suka tafi da manyan mutane malamai tsofaffi da sun shige mallamanta ya shi kuma yana nan damuna to faka an kadi salakahu kamar ma ya gama shiga ne kawai Allah ya ce sannan wani bulu wani bulu kuma za mu jarrabe ku a rayuwa bi sharri wal khairi da sharri da kuma alkhairi mana zai zama fitina fitina ce a gare ku alkhairi da sharrin ku za ku yi haƙuri in kun gamu da sharri ko ku za ku gode wa Allah in kun gamu da alheri abin da Allah yake nufi za mu jarabe ku da sharri ana kawar ciwo talauci damuwa cutar bayan Allah baka ji ba baka gani ba ba sharri kenan ba to muna jarraba ku ya ku bayi kafin mutuwar ku ta zo mu ga za ku haƙura kuma da lamarin gare isa muka ce yan najeriya mai haƙuri aka haƙura kuma wata rana sai mu ga alhairi sai ya zo mana yadda muka yi haƙuri duk wanda ya yi haƙuri to zai yi godiya wannan kuma duk ya yin haƙuri to lahi ba zai gode ba don ba zai ji daɗin da zai gode ba walhaira ɗin nan kuma shine ni'ima a baka lafiya a baka kuɗi a baka harkoki da fantamawa ta Allah kuma ya jarraba ne ga za ka gode to Allah muna gode ma bisa dukkanin nemominka kuma duk abin da yake ba daɗi a gare mu ba Allah muna haƙuri muna yi muna yarda da hukuncinka wai ne na turja'una dukkanin ku bayan in an kama kashe ku zuwa gare mu ne za ku koma kuma mu saka muku abin da kuka aikata
wa idza ra'aka alladhina kafaru in يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله يدعو منذ صلى الله عليه وسلم عيشي وإذا رآك الذين كفروا إذا ودنا سوى كافر شيء wato daga mutanen maka da yahudawa kuma na madina idan suka ganka in yadda na ka illa huwa ba sa rukunka da komai ba sa ce maka komai sai isgilanci ba abin da suke gaya maka sai dai su maka isgilanci da rashin mutunci ya rasu lallahi kar ka damu har za ka suna halar da zai yankuru alihata nan yanzu wannan shi ne yake ambatar allolinmu su hubalu da lata da uzza da yake aibata su yake cewa wai ba za a bauta musu ba sai dai wahum da suke suna suka su kuma sun wahum su kafiruna masu kafircewa ne bi zikirin rahmani da ambaton arrahmanu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu arrahmanu to suna kafircewa da ambaton rahmanu hum su takidi ne wannan kuma dalilin saukar wannan aya kamar yadda aka kaddamar da shi ma a can gaba maganar annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambaton Allah da sunaye daban-daban saboda haka kuma yana tabbatar musu da cewa bautar wannan Allah babu kyau su bar bautar gumakan nan ba su amfana muku komai ba to shi da suke fusata suke wannan maganganun har ma rahamanu yana ambaton wai wani Allah rahamanu to su da rahamanu da ambaton rahamanu sun ki sun kafirce ba za su kadaita shi ba kuma yana aibata mana gumaka
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون wannan aya dalilin saukar ta shi ne wato gaggautawar azaba da kufaru suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce za a yi azaba in mun kibinka ka ce za a yi azaba in mun daina goto wai yaushe za a yi azaban ne kai yaushe ne ka gaya mana ba ga shi ma harisu ɗan na ba ma yana cewa ainihin abin da kake faɗan nan in dai gaskiya ne daga Allah ne wannan ƙur'anin to kai Allah sako mana da wato a da ruwar watsin wuta daga sammai ka karkashe mu ko ka ko Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم استئجالي سنة gaggautawa mace hazar wa'adu yaushe ne alkawari yaushe musiba za ta sauka eh sannan manzo yaushe za a yi azaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ainihin kulikal insanu min ajal an halarci mutum da gaugawa su gaugawa suke yaushe za a yi azabar su ne da gaugawa Allah ya ce sauri kun ya kuku faru bakata da kuma kafirai na kofina da sannu zan nuna muku ayati wato ainihin ayoyina da alkawarina na azaba zan zo muku da shi wala ta nuna kada ku yi gaugawa cikin ƙoƙarinku maza maza maza a zo da azaba yaushe ne za a yi ku daina gaugawa za ku ga azabar ne kara fara bayan wannan kwana kaɗan sai badar aka je da aka karkashe su azabar farko karama kenan shine ta duniya inna allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su a badar don manya manyan su suka ƙare a wannan a wannan lokacin sauran azaba kuma wacce suke gaggautawa sai alkiyama allah ka ba mu sa'a ka ba mu da annabi الحمد لله الحمد لله